بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في ماذا في المرأة الحائض تختضب أليس كذلك طيب والمرأة تصلي في الخضاب yace babi da ke bayanin mace tana cikin haila kuma ta yi kunshin lalle da mace kuma za ta yi sallah ta yi kunshin lalle sallah kai za ta yi sallah da lallen da ke jikinta ko shi ta wanke duk abin da ake gudu shine in ba ta da alwala lokacin sallah ya kai ga ta yi kunshiya za ta yi dole ta wanke kunshin ta yi alwala amma ka ban ta yi alwala ai alwalan ba za alwalan ba za ta yi ba قال أخبرنا محمد بن عيسى قال زعم لنا هشيم أنا أبي هرة أو حرة هو واصل بن عبد الرحمن عن الحسن قال يتي رأيت نساء من نساء أهل المدينة يصلين في الخضاب yace na ga matan madina suna sallah kuma da kunshi a hannunsu sun yi kunshin lalle kunshi ba wani kunshi na yanzu da yake zane ba fa an san kunshi na lalle ake kwabawa a sa ko hannu cikin zunguru a cire ko a kunshi lallen jiki ko a kafa a daure yanzu zane ake yi ko wadan lallen ake kwabawa shi a lafta a hannu ko kafa ko menene ai yanzu an daina wannan sai kauye ko tsofaffi suna yi قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيه عمن سمع عائشة أنها سئلت عن المرأة تمسه على الخطاب أكا تنبينا أنا عائشة ما تتيكون شي تدو ذات ولا ذات شافاني كم للن فقالت شتتي لأن تقطع يدي bisakakin a habbu ilayya min zalik ce me zai sa ta yi shafa a yanke hannuwaye na guda biyu da kuka ya fi min sauki da ce ta bar ta yi shafa mana ta wanke lallan ta yi alwala ta wanke hannunta قال أخبرنا سيد بن عامر عن ابن عون عن أبي سعيد أن امرأة سألت عائشة تصلي المرأة في الخضاب وتمشت تنبين عن عائشة mace za ta iya yin sallah ga kunshi hannunta da kafanta jikinta qalat uslutihi wa raghman yace ki share ki katsi lallan da ke hannunki da jikinki kuma ki kaskantar da kunshin saboda alwala ki tafi kunshin daraja قال أبو محمد أبو سعيد هو أبو أبي العنبس واسم أبي العنبس سعيد ابن كثير ابن كثير بن عبيد zai zuwa yana zuwa ma'ana sai da ta yi alwala ta kursa lallinta za ta yi sallah ko ba za ta yi sallah ba lalle najasa ne قال أخبرنا عفان قال حدثنا أبو عوانا عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس قال يتي كنا نساءنا يهتضمن بالليل يتي ما تم سنك سنشي سنة كنشي أتكندري فإذا أصبحنا فتانه وتوضأنا in suka waye gari sai su kwance lallan sai su yi alwala wasallaina sa'annan su yi sallah thumma yaqtadibna ba'da salati sa'annan bayan sallah kuma su sake kunsa su sake kwaba wannan lalle su kunsa fa idza kana inda zuhri fatahanahu lokacin sallah zahar kuma sai su kwance lalle su kwashe shi sa'annan su yi afatawadda'ana sa'annan su yi alwala wasallaina fa ahsana khidab ولا يمنع من الصلاة كاجي ولا يمنع من الصلاة قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن نساء ابن عمر كنا يختضمن وهن حيض wai matan iyalan abla da umar cikin haila ma suna kunsa lalle ba abin da zai hana to ba za ta yi sallah ba me zai hana me zai sa ba ta za ta kunsa ba قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس قال إتي كنا نساءنا إذا صلينا العشاء الآخرة اقتضبنا وأبن ما تسكي إن أكي صلى العشاء da yake daga sallar isha zuwa sallar asuba akwai tsawo to shi su kunsa lalle din kafin zuwa sallar asuba lallen ya kama hannu ko kafa ko menene wa idza asbahna atlaqnahu in suka waye gari shi su kwance lalle su kazi su su kwashe lalle sannan su yi alwala wa tawadda'na wa sallaina wa idza sallaina adh-dhuhra ihtadabna in suka yi sallar azhar sai su sake kunsa lalle din fa idza aradna أن فإذا أردنا أن يصلينا أردنا أن يصلينا العصر أطلقناه إذا يصلى العصر كما كونشي سألنا سيش الولا سيصلى فأحسن خطاب ولا يحبس ولا يحبس عن الصلاة ma'ana don jikinta na da lalle baya hana yin sallah me yake lalle a jikinta alwala yake hana ko sallah alwala shi ne ba za ta yi alwala ba yana jikinta sai ta wanke shi duka baki daya amma in tana da tsarkinta ta yi kunshin za ta yi za ta yi sallah da shi babu haka yace ko idza ata ar-rajulu imra'atahu wa hiya ha'idun man qala laysa alayhi kaffara in mutun ya sadu da matarsa tana cikin haila malamai suka ƙari juna ilimi gida biyu ko uku wai suka ce ba komai sabo yayi sai ya tuye istighfari wai suka ce zai ba dinari wai suka ce zai kafara zai yi kamar yadda zamu ji amma zance mafi inganci shine in yace astaghfir in ya tuba koma ga Allah shikenan ba sai ya biya wani abu ba قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أخبرنا مغيرة عن إبراهيم وحول السند قال وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر في من أتى أهله وهي حائض قال aga ce su biyu suka fada ya ɗauko sanadi sai zo ya canza hanya kuma zai faɗi wani daban yace su biyu sun fada suka ce zambun atahu laifi ne yayi yastaghfirullah wa ya tubu ilaihi wa la ya udu zambon laifi ya yi ya nemi ya yi istighfari kada kuma ya koma yi قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن المثنى عن عطاء مثله قال وأخبرنا محمد بن عيسى وأبو النعمان قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن يعقوب ابن القعقاع عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال ذنب أتاه وليس عليه كفارة في كده إيه ana magana ne kan namiji shi ya je sadu da ita aiko tana cikin haila saboda shi ne shugaba a gidan in ta ce a ba za ta yadda ba sai rigima ya tashi ko tun da an ce shi namijin ba komai a ƙarshe istighfari to ita mai za ta shi ta ta yi kafara kenan قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يعتذر إلى الله ويتوب إلى الله يتوب زوا الله شيكي اللي فيه شيء يتوب يكون الله قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال تستغفر walaisa alaika shay'un istighfari zaka yi babu wani abu da zaka yi kafara ko ka يعني إذا وقع على امرأته وهي حائض قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا بشير بن المفضل أو بشير بشر بشر دق بشر نه أو بشير أو بشير ابن المفضل عن مالك بن الخطاب العنزي عن ابن أبي مليكة قال سئل وأنا أسمع أن الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال يستغفر الله قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا أتى أبا بكر فقال وأن أبو بكر كنا محمد بن سيرين كنا شين أبو بكر كنا faƙala idan ya zo ya ce wani muhammad bin siri na ai kasan shi yake ta shi yake fassara mafarki ya an san shi da wannan ko to sai wani zai ce mishi ra'aitu fil manami ka anni abulu daman zai ce akramaka Allah na yi mafarki kaman gashi ina fisarin jini qala ta ci murata ka wahi haidun kana saduwa da matarka cikin haila qala na'am yace eh qala ittaqillaha wa la ta'ud قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين في الذي يقوى على امرأته وهي حائض قال يستغفر الله شكرا to wannan magana ita ce ta firin jayi a cikin maganganun da za mu zo mu karanta insha Allah babu man qala alaihi al-kaffara babin da ya zo bayanin malaman da suka ce zai kafara wanda ya sadu da matarsa tana cikin haila قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سميت الحسن يقول في الذي يفطر يوما في من رمضان قال اتي وند يشاء أزم رمضان دقنقر سيتي عليه إتك رقبة أو بدنه أو عشرين ساعة لأربعين مسكينا كل ساعي عشرين يربا ما مسكينة ساعي عشرين يربا ما مسكينة أربعين كوا رب نو مكو كوا غنا نو كينا وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك yace wanda kuma ya sadu da matarsa cikin haila shi ma sai yayi mai sai yayi irin wannan abu kaga wannan ya tsananta ko yan tsanani kenan قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شريك شريك أو شريك شريك عن خسيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار yace in yi sadu da matarsa tana haila zai ba da sadakan rabin dinari wayansu malamai su suka ce a'a lokacin da ya sadu da ita din injinin na jajjar ma'ana farkon haila kenan zai ba da dinari amma in tafiya ta yi tafiya har jini ya fara tafiya ya zama kamar da ci kamar kalar ta canza sai ba da nisfi dinari duk abubuwan fiqh ba inda malamai ke shan wahala kamar abin da ya danganci mace an fahimta komanta akwai sai an kama sai kowace mas'ala ta tana da rikici har jinin hailanta wai in yi sa da ita farkon haila ga abin da zai bayar in karshen haila ne ga abin da zai bayar قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار شك الحكم قال أخبرنا سيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس في الذي يغشى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار قال شعبة أما حفظي فهو مرفوع yace ni dai a cikin a cikin abin da na kiyaye wannan hadisin marfu'i ne wa amma fulanun wa fulanun fa qalu ghayra marfu'in فقال بعض القوم haddithna bi hifzika sai wani ce to ka bi muna hadisi a cikin abin da ka haddace wada'ana mimma qala fulanu wa fulanu ka rabu da mu da wannan wani ya ce wani ya ce fa qala wallahi sai rantsuwa ma uhibbu anni umirtu fi dunya umra nuh yace wallahi ko amla ya bani rayuwa irin rayuwa annabi nuh wala bi safihim alf sanatin illa 50 ama ko wa anni haddathu bi hadha aw sakattu an hadha komin da Allah zai ban tsauran irin na nabi ba zan damu ban ci zan yi hadisi ko ba zan yi ba ni ba ba shuhura nake nema ba ban damu a sanni ba ban damu a kaza kaza قال أبو محمد عبد الحميد هو ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب وكان والي عمر بن عبد العزيز على كوفة على الكوفة قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الكريم عن رجل من ابن عن ابن عباس قال إذا أتاها في في دم فدينار وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار in tana cikin tsaka da haila yayi to zai bada dinari amma in jini ya dauke ba ta yi wanka ba to zai bada rabin dinari قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خسيف عن مقسم عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقوى على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار هذا تندى أكاكا حديث مرفوع تشيكم أكوي مغانا أكي قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع ita sai na Umar yana da wata mata da yake aurenta ita kuma ba ta son jima'i ba ta sha'awar jima'i fa kana idza arada an yatiha itallat alaihi bil haid duk sa'an da yake so ya sadu da ita ina cikin haila ne ina da jini ina cikin haila ne ina da jini to kaga yau kai hakuri gobe kai hakuri jibi sai kai mai to wata rana dai sai kasa hakuri sai sadu da ita sai ya dace kuma wannan ranar tana haila banda Allah da ya halicci mace ba wanda ya iya san wace ce mace mece ce mace fawqa alaiha fa idha hiya sadiqatun wata rana da yazo tace ina haila ne sai kullun haila kullun haila sai sadu da ita sai kuma ya zambata yana cikin haila tana cikin haila ne fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fa amarahu an yatasaddaqa bi khumsay dinari shi zai fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ce yayi sadaka da dinari a kasa shi gida biyar ya tire biyu yayi sadaka khumsay dinari ko ko ya ce wannan sharhi ne duk ba wasali a ciki to kuma shi yake kawo yansu abubuwan kuma ya sha bamban da lambar da ke ciki yana kara hadisai yana caccanzawa قال أخبرنا عبد الله بن موسى عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض فإن كان الدم عبيتا فليتصدق بدينار wanda ya sadu da matarsa tana haila in jinin jani jajir farkon haila kenan to shi sadakan dinari wa in kanat sufratan falyatasaddaq bi nisfi dinari in jinin ya canza kaman kasa kasa kaman da haka to sai ba da sadakar rabin dinari lokacin ba ana tsaka da haila bane ya kusa kai karshe mas'alar ba mas'alar mutum ya sa da matarsa kan tana haila ba ne mas'alar da aka yi cewa in ta gama hailanta kafin ta yi wanka ya sadu da ita to shi ne wa'yan masalolin suke tashi amma da ta gama hailan ba ta yi wanka ba shi ne kuma karshen iddanta za ta yi ɗaura aure ko sai ta yi wanka in an ɗaura aure mai ke kunci eh mai ke hukunci wa ya ce ya yi? eh komai na mace akwai rikici a kwace kuma in ba da ita ba wanda zai taba jin daɗin rayuwa duk ni'imar da ke cikin aljanna annabi adam jin daɗi bai cika ba sai da aka halicci hawa sai da ya samu na hawa sa'annan jin daɗi ya cika cikin aljanna
wai dangane da sarki jinin ake duba ko ko a tsarkakar wani irin jini salasatu quru
mai kake tambaya shine abin da da ake zuwa jini to idan mutum ya shi ne ai muka fassara alƙur'u wani suka ce jini wani suka ce tsarki alƙur'u yana ɗaukar manan jini uku yana ɗaukar mana tsarki uku meye bambanci da ta zo ta shiga jikin jini na uku waɗanda suka ce jini to kaga ta kai ƙarshe ke wanda suka ce a'a tsarki to she ta tsarkaka duk ba wai zancen mijinta ya sadu da ta gama a'a ta gama iddar da za ta iya yin aure in an ɗaura aure wannan lokacin mai ke hukunci ya yayi wanda suka ce ko ta gama haila in bata yi wanka ba bata gama ba to ya za a daura mata aure eh eh wane firin jayi
yaro na disa ina tafiya aiki ko shi
ثم ممتاز قال أخبرنا عبد, عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص ابن غياث عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار قال وقال إبراهيم يستغفر الله kaga nan malamai sun hadu biyu kenan wanda suka ce sabon Allah ya yi tuba wanda kuma ce sai ya biya abin nan قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال إذا وقع على امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار duk waɗannan riwayoyi daga Abdullahi dan Abbas akwai magana a cikin قال أخبرنا يا بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في رجل جامع امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس قال يتصدق بدينار أو نصف دينار قال أخبرنا وهب بن سعيد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي في رجل يغشى امرأته وهي حائض أو رأت الطهر ولم تغتسل قال يستغفر الله ويتصدق بخمسي دينار وهي حائض أي حالة كونها حائض تنا تشتين هايلا تنا زكرا هايلا كنا أو رأت الطهر تاغ تركي تاغ أركك ولم تغتسل أما بتيوان كابا قال يستغفر الله ويتصدق بخمسي دينار قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء قال إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار قال له رجل من القوم فإن الحسن يقول يعتق رقبة ce ai hassan ya ce sai ya yanta wuyaye faƙala ma an hakum an takarrabu ilallahi mastata'atu da ya ce saddaku dinare sai na ce ai wane ya ce zai bada zai yanta wuyaye ne ya ce to ba zan hana ku yin ibada ba yadda za ku kusanci Allah madaukin sarki ni dai ban ce ai ba amma wanda ya ce zai yi ba zan hana shi ba قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس في الذي يقوى على امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار ها؟ to to ko menene da aka ce arjalu qawwamuna 'ala an-nisa'i eh babu babu itiyanin nisa'i fi adbarihinna babin da yazo na wani lokaci wani lokaci can sai ce to ai matarsa ce yana da iko ya sadu da ita a abin nan dinta yana da iko ya sadu da ita ta hanyar kaumulu kenan an fahimta wayan su mashi ce a tunda tana haila an hana na ya sadu da ita a cikin abin nan dinta to ba shi ya sadu da ita ta baya ba irin kaumulu kenan ba abin da ba a yi ba mace ba karamar fitina ba ce fa game da miji game da namiji tun daga tsakar kan mace har tafin kafar ta fitina ne fitina ce kan namiji kai duk abin da ya danganci mace ya dauki kamanni na mata ko sifa na fitina ce ga namiji eh shi yasa shari'a da ta zo sai ta hana abin tun daga asali an fahimta ka gani ya baka sha'awa ka daga hannu ka dora akai yana da mota mai kyau ka kalli mota an haramta maka ka ji dadin ganin kyan mota an haramta maka yana da gida mai kyau ka kalli gidan an haramta maka ka ji dadin ganin kyan gidan an haramta maka duk abu mai kyau to sai mace aka ce tun farko ma kada ka gani balle ka ji dadi balle ka taba tun daga farko aka hana mataki na farko wa kullum mu'minina zurna min absarihin إدراك شعور نزوع فالمرحلة الأخيرة هي عملية نزوعية إدراك كجن شعور كجداد جنين تتنالك يوم متى كنا نوكينا ككليتا متى كنا فرقوكينا كجكنتا ka ji daɗin tana da kyau ɗin mataki na biyu kenan mataki na uku shine ka taba ta ko ka sadu da ita to shi sa tun daga farko sai aka haramta aka hana kada ka kalla alabashin ka ga kyanta ta shiga ranka ka je ka sai dai za ka aure ta an fahimta mace kaɗai aka yi ma wannan amma duk wani abu mai kyau kana da shi gidanka ga lambu mai kyau gadi mai kyau sai mutum ya zo ya ga kyan gidanka da lambu da gadin da ke ci abin da aka yi ba wanda zai ce mishi yayi laifi ko ya zo ya tsaya yana kallo shari'a ta musulunci ko ta ko ta wace ce ba wanda zai hana shi amma da ya dora hannu zai yanka wani zai shace ka dora hannu akan hakkin wani yanzu shari'a za ta yi aiki a kanka amma ka kalli hakkin wani ba shari'a ba ta damu da shi ba ka ji daɗin wannan abin yana da kyau shari'a ba ruwanta da wannan amma kana ɗora hannu sai a ce to ka ɗora hannu akan hakkin wani to yanzu shari'a za ta yi aiki haka a kanka to duk komai sai ka kai marhala ta ƙarshe amma mace tun marhala ta farko an hana Mm-hmm. babu itiyanin nisa'i fi adbarihinna babu da yazo na bayanin mutum ya sadu da matarsa ta inda aka haramta aikin mutanen lut wa tafsir qawlihi ta'ala fa'atuhunna min haythu amarakumullah fa'atuhunna ku zakke musu ku zo musu ta inda Allah ya umurce ku ma'ana a cikin matutan ta kenan ba inda aka haramta ba wa qawluhu ta'ala fa'atu harsakum anna shi'tum ina ma'anar fassarar wannan aya قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد قال لقد عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات yace na zauna wajen Abdullahi dan Abbas na karanta Alkur'ani tun daga farko har karshe so uku muna yi ina tambayar sa filla filla ina tambayar sa abubuwa menene sababin wannan ina ma'anan wannan ne ka san Ibn Abbas musu shine habarul Qur'ani kina habarul umma tafsirin Alkur'ani Allah ya hore masa aqifu inda kulli ayatin as'aluhu a kowace aya shi na tsaya na tambaye shi yaya akai fima unzilat wa fima kanat فقلت يا ابن عباس سنتي يا كيدن عباس أرأيت قول الله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إنا معنى ون آية قال من حيث أمركم أن تعتزلوهن yace inda aka haramta muku lokacin da take haila nan aka halatta muku lokacin da ta tsarkaka an fahimta a lokacin da take haila ba haramta maka ba to yanzu ta tsarkaka nan kuma aka halatta maka ba wata kafa daban ba قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا أنبأنا سفيان عن أثمان ابن الأسود عن مجاهد في قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله وزكي مسلم تئند ألا يأمر شيء الآية قال umiru an yi atuhunna min haithu nuhu an ce su zakke musu ta inda aka hana su lokacin haila قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن العامش عن أبي رزين في قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله الآية قال من قبل الطهر lokacin da suka tsarkaka قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا شريك عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد في قوله تعالى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم الآية قال هو والله القبل كو قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا خالد بن رباح عن إكرما في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم نساؤكم ما تنكو حرث لكم منين حرث لكم قونا وجنوماني فأتوا حرثكم أنا شئتم كزوما قونا كتئند قدامه to sai malamai suka ce ai waɗanda suke shigar da saduwa ta baya saduwa ta baya a kafar da aka hana fa ba wai saduwa ta baya a hanyar da aka halatta ba sai aka ce ai wannan masu wota suke rashin har aka ce har saku wanne ne har ciki ma tutar da ko bayan ta shine ina ma na har inda zaka shuka abin nan ka saka ka saka masara kwaya ɗaya ya fito maka da menene da menene ina take ina take ina ne in an saka abin shuka zai fito ma tutarta in aka saka ta bayan ta fa to shi yasa ba shi cikin lissafi ba qala inna ma huwa al-farj قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا علي ابن علي الرفاعي قال سمعت الحسن يقول كانت اليهود يهودا سن كسنشي لا يسألون ما شدد على المسلمين لا يبالون لا يألون يهودا بس دام بس سنن تام مسلمي كومي سغدا ما فداسكي tambayesh bara a tambaye shi duk tambayan da suke yi su suke su kore su sun ana sayyidina ali na tafiya ya ce ga Ali nan ku bari a tambaye ka ya Ali muna tambayan ka muna son ka ba mu labari me yafi komai karfi to ka gan baka da cikin ilimi sai ka ce ai kaza ne ai kaza ne kana lissafi ko kana canka ba sai ce abin da yafi karfi komai guda goma ne in mutum ya faɗa maka haka ka san cewa tabbas ya sa abin da yake don ya faɗi adadin kuma zai kirga a ga adadin da sun fito abin da fi komai karfi guda goma ne na farko ya ce mai dutse me fi dutse karfi karfi me fi karfe karfi wuta me fi wuta karfi har zuwa karshe suka ce tabbas wannan sai dai a kyale ali kanu yaquluna ya asaba muhammadin inna wallahi ma yahillu lakum an tatu nisaakum illa min wajhin wahidin qala fa anzalallahu ta'ala yace ba ma'ana ba abinda kuke iya ba ku ba ku da ikon ku sadu da matan ku sai ta hanya daya ba ta fuska ɗaya ba hanya ɗaya ba hanya shine gabanta ba tutanta da bayanta an fahimta da amma me suke nufi ta gabata ma tutanta zaka zakke mata zaka sadu da ita amma sai lallai tana kwance sai suka ce a'a ai in tana kwance ma zaka sadu da ita zaka juya ta ta baya amma cikin kafar cikin matutanta tana zaune tana menene da menene duk shari'a ce shine sai Allah ya ce nisa'ukum harsul lakum فأتوا حرثكم أن شئتم فخلى الله تعالى بين المؤمنين وبين حاجتهم sai Allah ya ba muminai dama dangane da bukatarsu amma abin da aka halatta maka ka sadu da ita cikin matutanta tana kwance ne kuna kallon juna ta juya ne ta ba da baya amma ta inda aka ce ka yi tana tsaye ne tana zaune ne da duk halin da aka kasance inda inda aka halatta maka ne shari'a bata hana ka ba قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد ابن عبد الله عن عطاء بن الصائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله في قوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم الآية قال ائتها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى في المأتى كسادو da ita tana kwance kana fuska da fuska ta juya ta baka baya amma ta kafa daya tana zaune tana sai ce duk wanda kai shari'a bata haramta maka ba قال أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة قال كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نعوا من صنيع المجوس yace lokacin jahiliya suna mu'amala da mata kamar yadda majusawa suke yi fazukir zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai aka fara manzo Allah gashi nan komai yi suke yi fa nazalat wa yasalunaka anil mahid wa yasalunaka anil mahid suna tambayan ka dangane da haila qul huwa azan ce ne da su wannan kazanta fa atazilun nisaa fil mahid ku nesace su a lokacin da suke haira kada ku sadu da su a cikin matutansu wala takrabuhunna hatta yatuhurna kada ku kusance su sai in sun tsarkaka daga jinin haila falam yazdad al'amru fihinna illa shiddatan قال أخبرنا خليفة بن خي... قال حد... أخبرنا خليفة قال حدثنا معمر عن سفيان عن ابن أبي نجيه عن مجاهد في قوله تعالى قل هو أذن الآية قال هو الدم معنى جن أي كزنتان قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا حدثنا ابن المبارك عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قل هو أذن قال قذر كزنتان قال أخبرنا حذيفة قال حدثنا المؤتمر قال أخبرنا خليفة قال حدثنا المؤتمر قال سمعت ليثا حدث عن عيسى بن قيس عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم wannan kalma annashitun din shine kalma ce da take daukan ma'ano ma'ana tana ke daukan ma'anoni masu yawa to duk wanda yake da mummunan niyya ce shi ya dauke ta ya fassara ta da niyyar sa kamar yadda zamu ji bayan wannan hadisi insha Allah al-aya qala in shita fa'azil wa in shita fala ta'zil in ga dama kai azalo in ga dama kar kai azalo amma za ka yi azalo shi da izinin ta tunda ita ma tana da haƙƙi a ciki qala akhbarna khalifa qala haddathana abdul wahhab ana awf an al-hasan qala kaifa shi'ta yani i'tiha fil farji yadda ka ga dama za ka sadu da ita amma a cikin farjinta قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن اليهود قالوا للمسلمين يهودا سكفر مسلمي من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحولا wanda zai sadu da matarsa sai bar ta juya ta baya amma ya sadu da ita daga matutarta to in ta samu rabo za ta haifi dan ya zo harar garki fa anzalallahu ta'ala nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum قال حدثنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة في قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم الآية قال يأتي أهله كيف شاء zai sadu da matarsa yadda ya ga dama ba inda ya ga dama ba akwai bambanci tsakanin yadda ya ga dama da inda ya ga dama ba haka bane ba yadda ya ga dama qa'iman suna tsaye ne tana tsaye ne zai iya saduwa da ita amma tutunta ya halatta qa'idan tana zaune ne wa min bayni yadayha tana kwance ne tana kallon suna kallon juna wa min khalfiha ta yi mishi rubuta abin nan ne me ake ce da shi buhu kenan قال أخبرنا قال أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن يزيد بن الوليد عن إبراهيم في قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله الآية قال في الفرج إليك قصص إن أي إيه إليك wannan mai yawan wannan ya yi kankana na da yawa a to ai zai zo daga baya ko ne yana nan muslim ba قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خسيم عن عن ابن ضابط عن ابن ثابت قال سألت حفصة بنت بنت عبد الرحمن هو ابن أبي بكر قلت لها إني أريد أن أسألك كان أنا زي زوكو to sai aje da wannan dai ko kala yace inni uridu an as'alaki yace ina son in tambaye ki abu an shay'in wa ana astahi an as'alaki an amma ina jin kunya na tambaye ki ina son tambaye ki wani abu amma ina jin kunya qalat sal yabna akhi amma badalaka ka tambaya ba komai qala أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن فقالت yace tambayan da nake yi mutum ya sadu da matarsa ta bayanta ta baya ba ta inda aka halarta ba ba ta mahaifarta ba qalat haddathani haddathatni ummu salama radiyallahu anha qalat kanat al ansaru eh to littafin guda uku ne ko wanne da abin da yake sai ta kawo mashi kisan ta ce abin da ke faruwa shine lansarawa latijibi mana mutanen makka da mutanen madina kowa na da salon wajen saduwa da matarsa mutanen makka abin da suka saba in zai sadu da matarsa sai ta juya sai sadu da ita amma cikin mahaifarta ba aikin kawun lutu ba ko mutanen madina kuma su abin da suka saba sai mace ta kwanta suna kallon juna ya sadu da ita to da aka zo aka yi hijira sai wani cikin mutanen makka sai ya aure mace balansariya sai yana so ya kawo tsarin shi da makka ya ce ke juya mana ta ce ai mun saba ba ko ba za a fahimci juna ba kenan ko wa kanat almuhajiruna tujabbi mutanen makka su suna tujabbi ma'ana in zai sadu da matar shi mutanen makka mm, ba sai suna kallon tana kwanci suna kallon juna fuska da fuska ba sai ta juya mishi baya amma ya zakke mata cikin mahaifarta fatazawwaja rajulun minal muhajirina imra'atan minal ansar sai wani mutumin makka sai ya auri mace a madina fajabbaha fa'abat al-ansariya yace a'a ki juya mana sai ta ce mu ba haka muka saba ba ni ban san wannan ba fa'atat ummu salama fa zakarat zalika laha sai ta zo ta fada ma ummar fa'atat umma salama fa zakarat zalika laha sai ta zo ta fada ma umma salama ga rigima ta tashi mutumin maka ya aure yar mutuniyar madina kuma yace ga style da suka saba maka ita kuma tace mu ba mu saba ba ga yadda muke yi a madina to ya za a yi kenan nawa za a bi falamma an ja annabi sallallahu alaihi wasallam istahayat al-ansariya da manzon Allah ya zo sai ta ji kunya ita mutuniyar balansariya din mutuniyar madina din sai ta tashi ta gudu ta fita وخرجت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم sai umma salama ta ce ma manzo Allah gaga wacce ta tafi ta ga abin da ke tafe da ita fa qala ud'uha li wa du'iyat lahu sai manzo Allah ce ku dawo da ita ku kira ta ta zo fa qala laha sai manzo Allah ya ce mata nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum simaman wahidan wasimamu as-sabilul wahid matukan matutarta a matutar mahaifarta zai sadu da ita tana kwanci tana kallon sama ne ta ba shi tana kallon ƙasa ne duk yadda aka yi shi daidai ne kenan ko shi kenan babu man ata imra'atahu fi duburiha babin da ke bayanin wanda ya sadu da matarsa ta duburarta qala akhbarana ubaydullah ibn musa an usman bin al-aswad an mujahid qala man atamra'atahu fi duburiha wa huwa min al-mar'ati mithluhu min ar-rajul thumma iktala wa yas'alunaka 'an al-mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisa'a fi al-mahid yace suna tambayan ka dangane da haila sai ce huwa azan kazanta ne fa atazilun nisaa ku ne sace mata in suna lokacin da suke haila wala taqrabuhunna hatta yathurna kada ku sadu da su har sai in sun sarkaka fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah in suka tsarkaka ku zakke musu ta inda Allah ya umurce ku ai an ta'taziluhunna fil mahidi inda aka hana ku ku sadu da su cikin haila to yanzu nan aka umurce ku aka ce ku sadu da su a cikin haila mun sun tsarkaka alfarj thumma tala nisa'ukum harsu lakum fa'atu harsakum anna shi'tu alaya qa'ima tana tsaye ne wa qa'ida ko tana zaune ne wa muqbila tana kallon ka ne kana kaulanta wa mudbira ta juya maka baya ne fil farji shi kenan قال أخبرنا أبو نعيم عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا وندي سادونا ما تستنا حائلا aw imra'atan fi duburiha ko ya sadu da ita kaman yadda qaumi lutin suke yi aw kahinan ko je wajen mai boka ko matsafi ko mai sihiri fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi akan abin da yake fada na cewa ya san gaibi faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو هلال عن أبي عبد الله الشقريكم عن أبي القعقاع الجر الجرمي الجرمي قال اتي جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود ولم يزور عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن يا كي أبو عبد الرحمن آت امرأتي حيث شئت زي سادوا لما تاتا إن دنا حيث شئت إنما أنا حيث eh ta eh haisu ya ba idda ba yadda eh a- to da me ake nufi nan zan zake wa matana ta inda nake so ba yadda nake so shine tana zaune tana kwance ta bada baya ta bada kawai shine yadda amma ta inda nake so ba shi kenan ba ka janye قال نعم شيء عبد الله مسعود yace eh قال ومن اين شئت ta inda naga dama قال na'am قال وكيف شئت yadda naga dama قال na'am kaga tambayar ku shi yana tambaya da wata manufa sai wani ɗalibin ya ce ce abla da masud ka fahimta fa wannan tambaya fa da ke sharri yake so ya auka akwai abin da yake so yana ta tambaya kana ce mishi ya halatta shi yana da tasa manufa baka san me yake nufi ba fa qala lahu rajulun ya aba abdurrahman inna hadha yuridu su'a wannan tambayoyin da yake yi fa yana so ya shigar da barna barna yake so ya shigar a cikin wannan tambayoyi gana ta ce mishi eh wa na'am na'am na'am qala la yace a a mahashin nisa'u alaikum haramun ma'ana ta dubura su haramun ne To ba an fito ba a fili kenan yana so ya shigar da wannan matsala ce a cikin jumla don a amsa mishi suila abdullahi ta bihi aka tambayi abdullahi za ka yi faɗa in za ka kayyada da wannan ra'ayin kala na'am ya ce i haramun ne mutum ya zada matarsa ta dubaranta kala akhbarana abu nu'mani kala haddathana uhaybun an dawud an ikrima an ibn abbas annahu kana yakrahu ityana nisa ityana rajuli imra'atahu fi duburiha abdullahi dan abbas ya hana mutum ya sadar da matarsa ta duburanta wa ya'ibuhu aiban shadidan kuma yana aibata wannan abin yana cewa haramun ne bai halatta ba qala haddathana al-mu'alla ibnu asad qala haddathana isma'il ibn ulayya qala haddathana ibn abi najih an amr ibn ibn dinar fi qawlihi ta'ala innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin min ahadin min al-alamin qala ma na za zakarun ala zakarin hatta kana kawun lutin ya ce kafin mutanen lutu ba wani namiji bai taba sha'awar namiji balle ya sadu da shi ba sai kawun lutu ke daga kansu aka fara قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى امرأته في دبرها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة yanzu da minti biyar? sai da minti na قال أخبرنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأهول عن عيسى بن بن حطان عيسى بن حطان أو حطان ابن حطان أبو عمران بن حطان شيخ البخاري عن مسلم ابن صل... ابن سلام الحنفي عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ثم يصلي متنا صلى على ولا توروري يجي ساكي على ولا يزوي يصلي قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتوا النساء في أدبارهن كذا كسادو دماتنكو تدبرنسو فإن الله لا يستحي من الحق الله بايا Allah baya kyale mutum ya bar gaskiya ya je abin da ba gaskiya ba. Su'ila Abdullahi Ali ibn Talkin lahu suhuba aka ce Ali dan Talkin sahabi ne قال نعم يتي إيه صحابيني قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني الحارث ابن يعقوب عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري حين أحمض لهن قال وما التحميض فذكرت الدبر فقال هل يفعل ذلك أحد من المسلمين yace me kike fada game da jawari bayi in sadu da isu ta dubaran su sai ce akwai musulmin da ke yin wannan akwai musulmin da ke yin wannan ai ya fi kai matuka da a ce a'a karkai mana ba aikin musulmai bane قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن حسين الحصاري قال حدثني عبد الملك بن عمرو بن قيس رجل من قومي وكان من أسناني اتساء قال حدثني حرمي ابن عبد الله قال تذاكرنا شأن النساء في مجلس بني واقف yace mun zauna muna tattaunawa game da sha'anin mata a majlis bani waqif wama yuta minhunna qala ya ya za'i ya za'i ya sadu da su ya za'i abinda ya halatta da abinda bai halatta ba fa qala wa qala khuzaimah ibn thabit sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai wannan yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa ayyuhan nas inna allaha la yastahi anil haqq la ta'atun nisa'a fi a'jazihinna kada ku sadu da mata a cikin aduburansu sura hadisi daya ko hadisi nawa biyu قال أخبرنا المعلى بن أسر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا خسيف عن مجاهد قال kanu yajtanibuna an-nisaa fil mahid suna nisa suna nisatan matan su a lokacin da suke haila wa ya'tuhunna fi adbarihinna sai su ce ai in tana haila an hana shi ya sadu da ita inda jinin yake to ai shi yasa maimakon haka bare sadu da ita ta duburanta wa sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik fa anzalallahu ta'ala sai suka tambayi manzon Allah wannan sai Allah ya saukar da aya ce wa yas'alunaka anil mahid قل هو أذى فأتزلوا النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ده إن الله يأمركم الآية أي في الفرج ولا تعدوه فرج انت كدك تلك فرج كجيكو إلى قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا يونس ابن بكير قال حدثني ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن طاووس وعن سعيد وعن مجاهد وعن عطاء أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون هو كفر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم